mita 88.5 dala fm da zamani abakar sabo ake tare da shi inda yanzu haka zan haɗa mai sauro da wasu matasa da ake zargin cewar sun kware wajen satar mashinan mutane inda suke haura a gidajen mutane cikin dare sai awon gaba da shi inda a daren jiya yan kungiyar bijilanci da ke layin dagaci da ke layin dagacin jayan din suka yi ram da su wajen karfe uku na dare ga ma yadda zan tawo mu ta kasance da waɗannan matasa da ake zargi.
Me suna? Sunana Abdullahi Allo.
Za ka shekara nawa?
Ashirin Dan wace unguwa ne?
gaida Wani suna za ka sanin ka da shi?
Amir.
Misali gashi an kama ka da zargi zargin me ake?
Zargin satar babur.
Na irin babur.
Babur nawa normal babur roba roba.
Zargin ne ko ka sata?
A mun sata.
Kun saba ko ne na farko?
A ni dai ban saba ba. Ban ma san inda ake siyarwa ba.
A ina kuka sata?
Na?
A ina kuka sata?
A gaida Guda nawa kuka sata?
guda hudu.
A dare ɗaya ko lokaci daban-daban.
A a cikin wata da.
Kace kuma baka saba ba.
Eh to ai shi ne dai.
Ba kwa tara a hanya kenan sai dai ku shiga cikin gida.
A ba ma tara a hanya.
Da yaushe kuke shiga gida?
Da daddare.
Kamar misalin karfe nawa Biyu.
na dare.
Eh Wannan unguwanni da wannan unguwanni kuke.
gaida ne kawai.
Ya gaida kuke.
Eh iya gaida ne.
Ga wasu makamai kamar da nake gani an ce na ku ne.
A ni dai ban san ma da su ba.
Duka makaman nan baka san da su. ba?
Eh ban san da su ba. Na san dai wannan dan bidan akwai shi.
Shi ba makami bane.
Makami ne.
Ka ce baka san da shi.
Eh ai yanzu shi kadai na san da shi.
Nawaye.
Wallahi ban sani ba.
Nawa kuke siyarwa?
Kuɗi kuɗi ne wannan dai naira dubu ɗari da sittin muka sai da shi na farko. Na biyu kuma dubu ɗari. Na uku kuma dubu ɗari biyu.
Wa kuke siyarwa?
Ni dai ban san wanda ake siyarwa ba.
Wa yake siyarwa?
Ga shi nan.
Ya sunansa?
Wallahi na manta sunansa.
Kamar ya ba.
To Abdu- abokinka bane?
Abokina ne amma ni ba ni ba Abdurrahman nake ce mai ba.
Ya kake ce masa?
Dan Kano.
Unguwar ku ɗaya ba?
Ba angon mu ɗaya ba.
Ɗan wace unguwa ne?
Jayin.
Shi ɗan nan unguwan ne yake.
Eh.
To ka ce iya gaida kuke in na fahimta kuna zuwa ja'in maki.
A'a. Ni dai ban taɓa zuwa jayin ba.
Shi yake zuwa unguwar ku?
eh shi yake zuwa unguwar mu saboda wancan dan gaida ne shi ma kuma abokinsa ne dan uwansa ne ni ta sanadiyar sa na san shi An ce kuna amfani da makamin fa don ku raunata mutum idan ya zo ya kwaci abinsa ko kuma ya karɓi abinsa.
ai ko da makami ma ba ma fita wallahi ba mu taɓa tafiya da makami ba Sai wallahi yau kuka fita da ɗan bida?
wallahi ba da abin da muka taɓa fita ni dai ba a taɓa fita da ni da wani makamin ba Bindiga na gaisa.
wallahi ban san ma bindigar ta wace ba ne Ya sunansa?
Abdurrahman Abdurrahman wa?
Idris Dan ina ne kai?
Ja'a Za ka kai shekara nawa?
ashirin da biyu Me ba ka sha'awa ka shiga wannan harka?
ba komai yalla Za ka ce ba komai ka shiga gashi ka daɗe kana yi.
kawai na shiga dai ban ban daɗe ina yi ba wannan babur ɗin shi kaɗai ne aka yi mun magana muka je da su unguwarsu muka je aka ɗauko su wa'annan guda hudun da muka je Ba yi ma magana.
Sadi ne ya kira ni ya ce akwai wani masta sun haɗu sun gama shirya aiki sun san inda za mu je na ce to shi kenan na zo muka je Waye mastad?
gashi nan Amir Shi ne jagoran ku?
Eh to gaskiya ni dai bana ce ba tunda tare suke ban san waye jagoran tsara abun ba a cikin su.
Ya kuke kuke gane ma gida akwai babur?
Eh gaskiya to su yan unguwa ne kaga duk inda suka ce nan akwai babur su sun sani.
Kai unguwar su kake zuwa yi?
Eh Shekara nawa da farawa?
gaba ɗaya bai kuwa ta ɗaya ba.
Wata ɗayan nan kun ya kai guda nawa?
Guda hudu ne wannan shi ne na hudu.
An ce ma duka kake siya.
Eh ni nake kaiwa wanda yake siya.
Wa yake siya?
Gashi nan a bayana.
A ina yake?
Dan ja'an ne shi ma.
Ma'ana ina yake sana'a?
Eh gaskiya garejinsa a nan bayan gidan rodi yake.
Ka nike ne?
Eh bakanike ne.
Nawa kuke siyar masa?
Bashin na farko an siyan mai dubu ɗari da sittin na biyu dubu ɗari wancan na ukun kuma ba shi ya siya ba.
Misali idan sai da su za a yi za su kai nawa mashina?
Gaskiya ba na ce ba amma dai na farko na san sabo ne na biyu ne ba sabo ba na ukun shi ma sabo ne.
Mutane nawa kuka illata?
Ba mu taɓa haɗuwa da kowa ba a cikinsu.
Waɗannan makaman da kuke riƙe na me?
Waɗannan makaman wannan wukar dama a shago take wannan kuma dama ta wannan ce Me wannan?
wannan bindigar.
To me ake da ita?
Eh ta roba ce ita wallahi dai ni ba kawai barazana ce da ita.
Ya sunanka?
Sadiq Idris Shekarar ka nawa?
sha takwas.
Me sana'arka?
Gyara Gyaran me?
yaran wuta da irin su electric haka na kayan wuta na girki haka ko blender ita ce tsayayyar sana'ata da nake yi wallahi Allah tsotsayi ne ina zaune sai a zo a ce Siddiqu ya wani ya zo ya wuce da mashin da ke ni ban san sun- ban san mutane ko a fuska ba duk wanda zai zo ma ya gani ya san bai sanna a fuska ba Face mask kake sa.
ba na sa face mask Ba ce ba a san ka ba.
a'a ba mu taba haduwa mu tun da muke zuwa ba mu taba haduwa da mutum ba Duk da kai ake zuwa?
da ni ake zuwa Da wace unguwa da wace unguwa?
ba mu taba zuwa ta unguwa ba iya gaida muka taba yin Kuma kuma duk yanzu misali za ku gane gidajen da kuka shiga in mun sani kuma kuna kallon masu baburan suna wucewa ni ban san sa ba wallahi shi dai shi ya sani Amir to wannan muka dauko wallahi ban san shi a fuska ba kuma ko shi ya ganni bai san ni ba kamar yadda ka ce kana da sana'a me baka sha'awa kuma ka kara da wannan wallahi kawai shi ne shedan ne in Allah ya yarda kuma ta zo ƙarshe taba kama ni ba Sunan Shehu, usman dan wace unguwa ne ni dan ja'in ne.
kashi an same ka da wannan garbi Eh to, ni dan ja'in ne, an zo an yi min tallan abin ne.
waye ma talla Eh to gashi, waye ya sunansa Kano.
kana sunansa Eh, ya ce ma ne zuwa ya same ni ya ce min Usman ga wannan sabga idan za ta yi ma. To ni kuma gaskiya ina sabgar dan sahu ne. Ban da kuɗi na yi rahin lafiya na tashi. A abinci ma yana gagara ta shi ne kuma na ga tun da ya zo ya yi min magana kawai shi shirin shaidan. Amma in Allah yadda an yi na farko an yi na ƙarshe.
kai na dama abin da Gaskiya ne wannan.
sau nawa ana zuwa da kai So biyu ne da ina da ina ka je da gaida.
da kuma ina Ya gaida ne.
da kai ake zuwa a siyar ban taɓa ganin ma mai siyarwa ba ban da yanzu idan an siyar nawa ake baka eh to ya danganta an taɓa an taɓa ban dubu arba'in an ban dubu sha biyar wannan makaman me kuke yi da su har ga Allah wannan makamai ban san da su ba to a ina aka same su a cikin inda aka same su an same su cikin shagon Saddiku a bindigar eh ta waye ta bindigar ita bindigar ta Saddiku ce me yake yi da ita fi sabilillahi ban san ko me yake da ita ba sakamakon ban taɓa ganin ta ba shi ma wani matashi da ake zargin idan sun ta idan sun sato shi suke kaiwa siya jami'an bijilantin sun sami nasarar dakume shi har ma mun zanta da shi kamar haka me sunanka sunana Ishaku Idris an sai ku shekara kana shekara ta 23 23 kenan me sana'a ka isa injiniyar injiniyarin wannan iri ka san kala kala ina yaran mashin a ina kake gyaran mashi sharɗa festival daidai ina kenan bayan line bayan police station wajen gidan rodi eh ka kai shekara nawa kana yi a gaskiya na fi shekara sha hudu wannan yana samun mashin din baban su gyara ta sanin da na san shi kenan wai wannan
gaskiya ban san sunan sa ba shekara nawa yana kama ya gyara a gaskiya an kai za a kai shekara daya amma baka san sunansa ba kuna mu'amala zai kawo min gyara babur din baban su ne zai kawo min gyara in gyara mai gyara mai ya koma gurin suna harka katako ne muna har muna siyan katako a gurin baban su ta sanadiyar da muka san baban nasu kenan tunda a unguwan mu suke wasu unguwa Allah ya diga tsallakan diga daidai ina an allaka layin da mura a nan da ciki an gama wannan abin to sanayya ta riga ta shiga amma ya ta kai ya kawo mashin shin ya kawo mashin ya ce mashin din nan sai da shi za a yi na duba mashin domin allah nuna fita ta jikin babar sai babar kimanin dubu ɗari sai mashin na bashi kuɗi ya zo tsohon gurin aikinsu bakin diga kenan zo ɗauki kuɗi na bashi sai ya tafi zancen gaskiya ke da muka shi amma wancan rago da sai kawo mu shi wannan da ma na san gyara ke kawo mai shi ba wai nasa ba ne to misali sau nawa yana kawo ma gaskiya nan wanda ya siya su ɗaya aka kawo amma wanda kuma wanda kuma aka kawo min gyara a nan kuma suna yana ka an dai ya lalace za a kawo min shi don kuma jin matakin da yan bijilantin za su ɗauka da ma yadda suka suka kama su ga zantawar da muka yi da kwamandan su wanda za mu so mu ji suna? Suna na Ibrahim Khalil Abdullahi Zai. A ni ne 2IC na Zone 5 na Vigilante Tagwale kuma ni ne kwamanda mai kula da wannan ofis da yake kallon gidan dagashin Zai.
to ga wannan matasa da aka kama da zargin satar baburan mutane ya aka yi wajen dakume su To alhamdulillah a jiya da daddare misalin karfe uku da rabi muka riske su sun shigo mana wannan area da mashin suna ta shiga lunguna suna fitowa wannan ta an karar da mu saboda mun ga alamu na rashin gaskiya tattare da su. Sun shiga lungun bayan gidan man dan marna muka ainihin na tura maza maza a je a ga ina za su shiga da mashin. Kafin a karasa suka juyo za su fito. To a nan ne aka samu nasarar tare su kuma aka zo da su bayan an zo da su guri na inda nake zaune nake interview su me ya faru sai suka ce ai daga club suke mashin na waye a cikin su suka ce na wani abokin su ne da a can tsallaken diga na ce a bani mukullin mashin din da na duba sai na fahimci cewar mashin din ai mukullin ai ainihin mastaki ne na barayi na sata to da mun- na fara tuntuɓa su je su gaya mana gaskiya amma da abin da za a yi a yi a warware a gurin sai suka ce to magana ta gaskiya dai daga gaida suke mashin din sato shi suke hawa suke suna tafiya ko tura shi a a kai suke tuka shi suke to amma ganin cewar suna ta shiga lunguna su fito wannan ita ce kolin attention namu muka fahimci cewar akwai alamu na rashin gaskiya ya kamata mu tuntube su mu je yaya ya ake ciki su nawa ne lokacin da muka same su su biyu ne ɗaya yana ja ɗaya kuma a baya to bayan mun fara interview su ne sai suke gaya mana aikin ne da su su hudu suka fita ragowar mutum biyu suna wani shago a kwance a can gaida to Allah ya taimake mu je muka zo muka ajiye ɗaya muka ɗau ɗaya muka tafi da shi ya je kai mu shagon muka buɗe muka fito da su waɗanda aka ce suna gaidar na farko dai mun samu mashin kwaya ɗaya a hannunsu sannan su da bakin su sun ansa cewar daga wata ɗaya zuwa yau sun ɗebi mashina kimanin guda hudu a gaida ɗin ɗakin da muka je muka same su a ɗan bincike da muka yi iya namu kafin mu mika ga hukuma mun samu bindiga karama a wurinsu mun samu wuka mun samu buda guda biyu kullaye dama ga mu kullayen sanin da muka samu da na buɗe mashina da kuma na buɗe gidaje wanda suke amfani da su wajen buɗe mutane gidaje su fito musu da ababen hawa kamar da ya ce an kama su da bindiga wata irin bindiga ce to wata bindiga sai dai da mu ba mu sanya suke sarrafa ta ba dai wataƙila in aka je ga masana bindiga din su za su fi iya fahimtar ya suke amfani da ita tunda mu anan dai sun nuna cewar ba su taɓa nuna wani sun man barazana da ita ba amma dai sun yadda ta su ce kuma suna fita da ita wani mataki za ku ɗauka to mataki dama mu vigilante ai mataimaka ne na hukuma za mu mika hukumar yan sanda don ci gaba da bincike don kuma ɗaukar mataki na gaba To da fatan al'umma za a ringa kula musamman wurin kare kaina a cikin unguwanni don sa ido ga mutanen da suke kewayawa cikin unguwannin don ɗaukan matakin da ya dace na ganin cewar an daƙile dukkan wata barna ko kuma an sanar da mahukunta don ganin cewar wata barna makamancin irin wannan bata faru ba. Abakar Sabo akan mita 88.5 da al'ajen murya zamani.